رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin wannan littafi na muqaddimar al-Isiyya wannan kuma shine karatun mu na shida cikin wannan littafi faslun ma da yake fasl wa mujibatul ghusl arba'a wannan fasli karatu na bakwai na bakwai wa mujibatul ghusl arba'a abubuwan da suke wajabta wanka abubuwa ne guda hudu na farko shi ne in kirkwa damin haid yankewar jinin al'ada idan jinin al'ada yanke madiya mace to ya zama wajibi gare ta sai wanka domin ta yi sallah domin ta yi ibada domin ta yi azumi na biyu mara yankewa damin nifas da kuma jinin haihuwa dan gidan haihuwa yake ma mace wajibi ne kai wanka idan kuma yana zuba zai hana ta sallah zai hana ta azumi wal mautu da kuma mutuwa idan mutum ya mutu wajibi ne a mai wanka wal janaba haka ma janaba tana wajabta wanka saboda ka waɗannan abubuwa guda hudu su ne suke wajabta wanka ma'ana su ke sa wanka ya zama wajibi sauran abubuwa da ba su wajen wanka amma da nan su ne abubuwan da suke sa wanka ya zama wajibi ga mutum malin ya ce wani yana ma'a ita kuma janaba kana biyu ci na farko shi ne kurutun mani fitowar ruwan da namiji al-mukari ko kuma da ya zuci al-mukari wanda yake haɗe wanda yake gamuwa lillazzatil mu'tadati ga jin dadin da aka saba da shi min ar-rajul daga namiji aw al-mar'ati ko kuma diyamaci fi nawmi ya hito a cikin kwana aw yaqabatin ko kuma a walke bi fathil qaf idan an yi maqabu fata ce ya qaba ba ya qaba ya qaba ya qaba bi fathil qaf da yi ma qabun fatha dukkan launi shi ne kishiyan kwana al-yaqaba shi ne kishiyan kwana to idan ya zo mutum a cikin kwana ko a warke kuma yana haɗe da jin daɗin da aka saba cewa in ya yi soma namiji ko mace zai ji daɗi a lokacin yake wasu to irin wannan ya zawa ita ke wajabta wanka ita ake ce mujaraba wakar malam yace yana iya yajibi ya zama wajibi al-ghusl wanka da khuruji saboda hitowar shi ruwan na namiji ko mace min ghairi muqaranatin lallati ba tare da haduwa da jin daɗi ba ba tare da ya gaba da jin daɗi ba hito amma mutum bai ji daɗin hitowar shi ba mislu kamar malam yace an yi jami'a da namiji yayi ya tara da diyamace fayantazza sai ya ji daɗi walam yuzin amma kuma ba abin da ya hito mashi sun ma ya kurutu min hulmaniyu sannan ruwan ya hito da gare shi tabla an ya fitasi daga bayan ya wanka a lokacin da mutum ya sadu ba abin da ya amma kuma daga baya kuma sai ya hito kaga a lokacin zai hito ba tare da kasar ba to wannan ma yana wajen sauka ma'ana dai in mani ya hito ma ɗan namiji wajibi ne wanka wa maghibu hashafatil balidi da kuma koyewan kan al'auran balidi idan ya babu a cikin al'auran diyamaci shi ne ma'anan wa maghibu hashafatil balidi da kuma koyewan kan al'auran balidi kenan wanda ya haifar da yaro karami shi baya ciki saboda ba balidi ba ne وهي رأس الذكر أبنى كتيم حشفة شينني رأس الذكر كان الأورا ندانا مش أو مغيب مثلها فوكما بچ وإرنسا من مقطوعها دقميا كنتا في فرج أتكين الأورا قيامة آدمية تدن آدم أو غيره فوكما توليش unza mace au zakari ko kuma namiji haƙƙin mai rai au mayyitin ko kuma matacce wa in lam yunzil ko da mutum bai sabkar da komi ba duka wannan yana wajen tabi yana wajen ta wanka koyon ta ma kawai ta koye cikin al'auran da ya mace ya wajen ta wanka kawai da ta shiga ciki shi ke wanka ya zama mi waji zala sallallahu alaihi wasallam ce idan takal fitanani faqad wajaba al-ghusl idan ka ciyoyi guda biyu suka hadu da juna to wanka ya zama to wajibi wannan shi ne dalilin wannan magana wajen da'ul jaraba jaraba tana hana mawani alhadasi al'asghar abinda hadasi karami yake hanawa abubuwan da hadasi karami ke hanawa to jaraba ba tana hana shi domin ita babban ce me hadasi karami bawani ta abin da bai yi ta mahamta ba suna kiran shi da alhadasul asghar karamin hadasi duk wanda ya wajauta maka wanka kuma ana kira shi da suna mai alhadathul akbar babban hadisin ke saboda haka bayan gari bawali iska duka waɗannan suna wajauta suna wajauta tsarki amma ba su wajauta wanka saboda haka su hadasai ne waɗanda suke kanana to abinda suka hana shi ita ma jaraba tana hana shi ita ma zai dacewa da ta hana ko مع زيادة تحريم قراءة القرآن سالدا قال الحرم تكراتم القرآن إلا الآية سيدي آية وعلى أي كوي مسينا إيه قرنت آية ديا ونحوها دمك من آية ديا على وجه التعود أكون وسكة لمن ذلك وسكة قرنت آية da sunan neman zari ba da sunan karatun alkur'ani ne girma ba والرقى حكما رقيا ذاك هي كانت آية دومن الدعاء فين رقى رقى جمع لنا رقيا رقيا قال ديك من رقى كما رقيو يكين الدعوي جل ذاك هي كانت آية كما آية الكرسي ذاك هي كانت تقول كانت جنبا دسونا الدعاء ko gare ka ko ga wani mara lafiya ba da sunan ka karanta alkur'ani sunan addu'a ce ya halitta wa istidlal da kuma kawo hujja kafa hujja akan wani abu kuna tattaunawa da wani kana cikin janaba kuna tattaunawa sai ka kawo aya amma qur'ani ne ka buɗa kana karatu ba a kana so ka baki hujjar da tace abu kaza haka yake ko ba haka yake ya da shi ne istidlal wa dukhulil masjid da kuma me shiga masallaci wal muktafi ma'ana tare da karimi haramta shiga masallaci game gawa ga mai janaba wal mukti fihi da kuma zannawa a cikin masallacin ba ka shiga masallaci kana janaba sannan ko ba za ka wuce ba za ka zanna cikin masallaci ba wal ghuslu mala yace wanka min al janabati daga janaba mushtamilun yana kumshe ne ala fara'id wa sunanin wa fada'ila ala fara'id me yasa aka ce fara'ida aka ce sunanin kuma aka ce fada'ila tare da cewa dukkan su jami'i dukkan su jumu'u tafsir fara'ida mamluku saboda ni shigatu muntaha jumu yana da shiga ta karshen jami'i jami'in larabawa yana karewa ne akan wannan kawai bisigogin jam'i wannan shine karshe masajida ma'abida sawabi'a duka sunan wa sunanin da kuma sunnoni wa fadaila da kuma mustahabbai ma'ana wankan jaraba akwai farilla a cikin shi akwai sunna a cikin akwai mustahabbi ba amma fara'idu amma farilla shi fa khamsatun guda biyar ne na farko niyyatu raf'il hadath al-akbar niyyar dauke hadasi karami a babba shine abu na farko lokacin da za ka wanka ka yi niyyar daukewa da shi babba daga cikin ka baki daya na biyu wa tamimu zahirin jasad da kuma game dukkan jiki baki daya bilmari da ruwa na biyu kenan na uku wa dabbi da su da jiki lokacin da kake zuba ruwa nan na hudu wa tasmiru sha'r da kuma tsatsafe gashinka wal muwalati da kuma ci gaba da yin aikin wankan ba tare da tsayawa ba waɗannan su ne farillan wankan janaba wa amma sunanuhu amma sunnonin shi fa arba'atun to guda hudu ne na farko albadu bi ghasli da dini farawa da wanke hannuwa guda biyu qabla idkhali ma fil ina'i gabanin shigar da su a cikin ƙwarya ko kasko ko ƙwarya ko kuma roba ko tasa ko wani abu wanda zai ka wanka da shi gabanin ka shigar da hannuwan ka ciki zaka wanki wannan sunna ne wa masu simaqil udnaini da kuma shafar fatin kunnuwa guda biyu wurin arwalla kenan wannan wal mabdatu da kuma kurkure baki doron arwalla kenan walistin shaku da kuma shaƙa ruwa duk wurin arwalla ne wannan duka waɗannan abubuwa ne na arwalla wa amma fa qaliluhu amma mustahabban wanka fa sab'atu to guda bakwai na farko shine at-tasmiya cewa bismillah fadin sunan Allah shine at-tasmiya wal badu bi ghasli ma ala badanihi min al-adha da kuma walawa da wanke abin da ke ga jikin shi na kazamta kazamtan ruwan kazamtan ne ya taba jikin shi sai ya wala da mai wanke shi babu wani ƙasar wallah ya shiga ciki komai da komai ya shiga wancan duk ka shiga da niyyar waɗannan baki ɗaya baki ka yana ba da ka ƙare shi ke sun marubu ka minan sannan yin arwallah cikakka marratan marratan amma shudi shudi kowane ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya zaka har wallahi kowane abu wanke ya zaka so ɗaya wa yarwi bi da har wannan mutum zai yi niyyar raf'al janaba ta ɗauke janaba an tilkal a'dha'i daga dukkan gaban shi daga waɗannan gaban nashi na arwallah ثم إفاضة الماء sannan mutum ya kwararo ruwa ala ra'sihi a kan kashe talatan hasu ثم إفاضة الماء sannan kwararo ruwa ala shirkihi al-ayman akan tsagen shi na dama qabla al-aysar gabanin nawu wal bad'u da kuma warawa bil a'ali da madaukaka qabla al-asabi gabanin makaskanta ana saman jikinka gabanin saman jikinka wa tablilul ma'i da kuma karanta ruwa ma ihkamil husni tare da kyautata wanka din bi kasril hamza da yi ma'amda kasara shi ne ihkam ba ahkam ba ma ihkamin gusli ko alghasli tare da kyautata wankewa idan aka ce alghusli shi ne wanka idan aka ce alghasli shi ne wankewa bi kasri alhamza ta yi isqali kyautata shi ma'ana ruwa sai kada amma kuma kai wanka mai kyau ka kiyaye sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wanka wannan duka mai shi mai shi cikin adari mai shi cikin yashmawi sai bukatar sai an tsaya na faslun wani fasli mana ya ce attayammu mutaharatun turabiyya sai faslin taimama taimama mana ya ce tahara sarki ne turabiyya na turkuwa sarki ne da ake da turkuwa da kasa tashtabilu tana kumshe ala masul wajhi wal yadayn akan shawo huska da hannuwa guda kawai وسببه ما لجيتي موارد تيمما فقد الماء شيني رسلوا حقيقة رسلوا لا حقيقة تبس باب الوادم أو ما هو في حكمه كوكما أبن ديكي تكون حكمت رسلوا ba rasarwa ba ne amma yana iya ɗaukan hukuncin rasarwa kun gani shi ne wato mawarin a yi taimama mislu an ya kuna ma'ahu kamar ya zamanto tare da mutum minan maya akwai ruwa ma la yafi bai isa shi tana dauke da ruwan da baya isar ka arwalla to ya za ka ji tana dauke da ruwan da ba su wuce dan kwab na shan ruwa har ba su ma arwalla to in an in an zo magana arwalla zai a ce baka da ruwa domin ba su isar ka ga arwalla saboda haka wannan ruwan sai ka aje su in ka samu kari sai ka kada da su baka samu kuma sai ka shanya abin da kake taimama mithlu ma la yace kamar an ya kura ba'u ya kasance tare da shi min al-ma'i na ruwa ma la yakfihi abin da ba ya isa shi aw ma'un ko ya kasance tare da shi akwai ruwa ya khafu bi istimalihi yana tsoro in yayi amfani da wannan ruwan sawata nafsihi kubcewar ran shi ma'ana kishirwa kenan ko kishirwa za ta kama shi yana iya mutuwa aw fawata manfa'atin ko kuma kubcewar mi abin amfani aw ziyadata marad ko kuma ƙarin fishin lahiya ga ruwan amma kana tsoron ba ka lahiya kuma in ka taɓa ruwan nan kuma rashin lahiya ba za ta ƙaru kamar idan ya mutu ya zama to a cikin sanyi ne aw ta akhura qur'in ko kuma a'a ba tsoron ƙarin rashin lahiya kake ba abin da kake tsoro shine me jinkirin waraka jinkirin warkewar rashin lahiyar da kake ciki aw hudud maradin ko kuma waruwar rashin lahiya kana lahiya ana sanyi ga ruwa tare da kai kana tsoron kai arwalla ka samu rashin lahiya to a hukunce a hukuncin taimama cewa baka da ruwa taimama za ka kawai idan aka samu waɗannan abubuwan wa yubahu tayammumu ana halatta taimama min al-hadath al-asghar daga hadasi karami wal akbar da kuma hadasi babba idan guji da sabaquhu lil marid idan aka samu mawarin taimama din ga mara lahiya suke musu idan hadasi karami bayan gari bawari janaba jinin al'ada jinin haihuwa duka suna halatta ne taimama mace ta kara jinin al'ada to ba ta da ruwa babu ruwa ko kuma tana tsanin ta amfani da ruwan nan rashin laya za ta kama sai ta yi taimama sai ta yi taimama kamar yadda mutumin da yake baya da janaba baya da komi zai yi taimama ita ma haka za ta yi taimama ta shahi hannuwanta da fuskar shi ke ta gama yana wata ji ta yi sallah har lokacin da ta samu sauki idan aka samu mawarin shi lil marid game da lahiya wal musafiri da kuma mai balaguro li kulli salatin ga kowace sallah ma'ana wannan ya nuna min wannan ya nuna kowace sallah sai ka mata taimama amma a gaskiya in mutum ya taimama sallar magariba isha'i ta yi taimama ta kare ba taimama tana nan ba sai ka sake wata ba domin abin da ke warware taimama shi ke warware arwala kuma ban da yawa domin kana da arwala isha'i ta yi sai ka sake arwala ba sai ka sake hukuncin su guda daya duka abu ɗaya suke dauka kawai abin da ake lura da ko iska ya toba ko kayi ta kayan bawari da sauransu to taimama ta kai amma in dai babu wani abu daga cikin abubuwan da suke bata a walla suka sami ka to shikenan ta yawan ka tana wannan shine zance mari inganci na'am ko me kai ta gare yawo yana kare taimama ne yana kare a walla kai tabbatar da cewa babu abin da ya karya ma ta taimama ɗan وللصحيح الحاضر sai ka in mutum ko yana so in kana so ka yi taimama ka sake wata sai ka yi amma ba wai dan ta kai kamar yadda mai arwalla sai in yana so ya sake arwalla shi in gane ko za ka iya yin sallah da arwalla guda ɗaya tun da su ba ba ta kare ba haɗi shaƙi sai ka yi ba ka yi laifi wurin Allah ba ba abinda Allah zai ce maka domin mi bata kare ba bata lalace ba arwallaka tana nan in za ta kai wa wata asuba ba zai kai akwai masu wannan baiwa da Allah musu nan wali sahih al-hadir malam yace haka ma ga la yayyu mahalarci ba mai balaguro ba la yayyu shi kuma yana nan yana zaune a gida da salatul janaza domin sallar janaza shi ma an halatta mai إذا تعينت كما ينبغى والإجماع إشماوي إذا تعينت إذا انت وجب قريش إذا انت هذا من تتيلس تمام مثالي زمن تباب وانت زي ما قاول سلا تشي ko kuma babu kowa daga shi daga liban sai shi a ta waje ba ne sai ke maka amma sau da yawa ka an ji gidan gawa mutane saboda an samu kutsun tsonewa an yi yawa ga bankuna zubin mutuwa ce zai na tambayin malamai wai sai mawa mutanen da suke nan ba zai isa ba sai ta yi taimama kuma ga ruwa nan suna hitawa ga ruwa nan ga bambana kawai mutane ne sun yi magungunan yawa amma zai ka ji mutum na tambaya wai ya taimaka a ga wannan ba daidai ba ne taimama sai ta abin da sallan gawa sai ta waje ba gare ka ne ba taron mutanen gidan gawa mutane na da yawa mutum ya yi da bibi ko mutum goma ta zama wajibi gare ka ko zama gare ka ba na malam ya ce wani fardi zai juma'a da kuma farillan da ba juma'a farillan da ba juma'a mana wani fardin zai juma'a da kuma sallan farilla amma ban da juma'a bi sharɗi da sharaɗin an yaksha fawatan waqti da ji tsoron kubcewar lokaci lokaci zai hita istimalin ba'i da amfani da ruwa ma'ana kenan in ka ji tsoron kayan ka kare a wannan lokacin sallah ya hita sai ka ce mama kaji tsaya za kai kai a wannan to lokaci ta ƙarshen ta bai wani sauran raka a ɗaya lokaci ya hita wannan gaba kenan sai ka mutum bai san lokaci wala yu'inu ba zai sake sallah ba bi khilafin janaza sabanin janaza idan lam ta ta'ayyan idan ba ta zama wajibi ba وفرض الجمعة لفرل الجمعة ولو خشي فواته قولا يجب ولو كبت واللوكة وسائر النوافل تذكى النافل بالإيمان المستمامة سننها ومستحباتها سنونتها لمستحبهم نافل لذكى أنا نسمي تمام ويبطل التيمم تيمم تنا باتوا بما يبطل به الوضوء دا بالدأر واللاجي باتوا kun gani ko zama ba tana kaji da abin da ke mawa a wannan ke bata shi wanda haka kenan in ba abin da ya bata ma taimawa ka taimawa tana kamar da ka san arwalla in ba abin da ya bata ma arwalla ka to arwalla ka tana wa bi wujudil ma da kuma samun ruwa qabla salati gabanin sallah ka yi taimawa sai ka ji famfuna sun mai ruwa suna ta zuba wa ka ji ma ruwa sun dawo taimawa ta baci lokacin ba za ka yi sallar da imama ba sai ka je ka yi arwalla qabla salati amma ba da yake illa an yakhsha fawatal waqti sai in mutum ya ji tsoron kubcewar lokaci bi isti'malihi da amfanin da ruwan da za yi wa idza ra'a alma idan mutum ya ga ruwa wa fi salati ala da shi cikin sallah wahwa malai yace wahwa ko wahwa kalmar huwa tana da luga guda biyu idan wawa ya zo tare da ita da fawon ta zo tare da ita da lamu tana da luga guda biyu ana cewa lahuwa ana cewa lahwa ana cewa wahwa ana cewa wahuwa ana cewa fahwa ana cewa fahuwa haka cikin qur'ani mai girma akwai kira'ata ta imamu duri wanda ke riwaya daga abu amr al-basr haka yake karantawa fahwa wahwa lahwa lahya ada ma hiya wahya shi ma za ka ga qur'anin warshi kaga ya ce suratu kaza makiyatun wahya wahya saboda ka ya ko cikin alqur'ani ya halitta a kira anduri da sauran makaranta alqur'ani mai girma wa huwa fi salati ala limu yana cikin sallah lam taqtul salatuhu sallar shi ba ta bace ba mutum yana ya ga ruwa yana cikin sallah kwaye jibi sallah ba ta ce haka ne ko ma na yi sallah shi kenan ko eh wasu malamai suka ce in kana cikin lokaci sai ka sake ne amma dai abin da ya kanka sake ta yi kawai wa ya tayamma mu mala yace mu yana taimawa bi sa'idin tayyibi da wuri wanda yake mai kyau da bagiri wanda yake mai kyau wahwa turabu shine kasa والحجر da kuma duci والرمل da relai wa jami'u ajza'il ard da dukkan ma sasannin kasa ma damar tsala'atiha matukar da ita kasa din nan tana akan kamanninta lam tughayyirha bata canza ta ba san'atu adamin aikin dan adam ba mai da safarar kasa ba aka maida ta wani kasa da wanda ake shawawa ga ɗakuna ko aka maida ta sumunci domin suminti aikin da adam ya shigo cikin shi wadaka suminti ba kasa ba ne suminti ba yare ba ne suminti su ne suminti ko ba wanda zai so suminti ya ce na ji na so tan biyar na kasa yana da yin suminti a ce a ce wani kasa ke da tan tan a ba sa ta cikin mu saboda ka ke nan lam tughayyirha san'atu adamin aikin dan adam bata canza ta ba bi tafkin da dahuwa ba dai ta ba wa nahwihi ko abin da ya kama da wannan wa turabu afdalu min ghairihi turbuwa ita ce mabibiciya daga waninta wala ya tayammamu ala shay'in mutum ba zai yi taimama akan wani abu ba lafisin mai tsada ba kazzabi kamar zinariya ana zinariya daga cikin daga cikin ƙasa ake fito su amma abinci na fis mai tsada ce ko walfiba da kuma arziki waɗannan abubuwan shekarun baya da su ne arzikin duniya ya san sai zo ya mantar da su ke zama ba komai zai wala lalab sannan ko mutum ba zai taimaka a kan tarin kaya ba da aka jibgi lolin kaya wala ala bisaqil ko kuma akan shiridu ba za ka yi taimama kan shingida ba kamar tafi wala hasir ko kuma tabarma ba za ka yi taimama su tabarma ba ba in kana fiya gubarun ko da akwai kura a cikin tabarma ba za ka yi ba ana dai ana yi da kasa kawai abubuwan da suka shahi dangin kasa su kada yaki wanda ba su ba mun gani ya halitta ba sai taimama ga ga bilgi irin na laka ya halittu rubugiya ba don sha kai kuma lakar da aka yi birgin da ya ka ba wani abatun za ta kai ba da sauran lokaci kamar minti talatin ba wa ya juzo lil marir ya halitta ga mara laya ga galam ya jid mai na wuri saraban in bai samu wanda zai miko mashi kasa ba an yi tayamman bil jidari mabni bil turi wannan duk ne shi cikin ne shi mawuyi da kuma tsarin zumin yi wannan wa ya juzu lil marid ya halitta ga mara lafiya idan lam yajid din bai samu man yunawilu turaban wanda zai mai koma shi kasa ba ya taimama da ita an ya tayammama ya taimama bil jidari da katanga al mabni katangar da aka gina bil qubi da burgi an laifi birgin da yake danyen burgi ma'ana ba wanda aka daba ba an yi shi ne ta ba na bushewa ya dai rana dai ta busar da shi shi ne annan ɗanyi eh ai ba dawa shi asai ba aw bil ijarati ko kuma da duwatsu idan kanat ghayra masturatan idan duwatsun nan ba su kasance an rige su ba bil jiri da fantar ba ko da marar kasa ba wa man tayammama duk wanda ya taimama ala mawri najisin akan wurin najasa walam ya'lam bi najasati bai san da najasar shi ba bai san da wurin yana da najasa ba a ada fil waqti sai ya maida taimama sun cikin lokaci amma in lokaci ya wuce ba zai sake taimama ba wala yukrahu tayammum mana ce ba a kyamar taimama bi turabin da turbuwar da tiyummi wa bihi aka yi taimama da wannan turbuwar marratan ukra wani kalo na daban ba mana don wani ya zo ya taimawa ga wuri ba a cewa kai ba kai kuma sai ka sake wuri kun gane shi ne wala yi kuran taimamu ba a karhanta taimawa ba biturabin da turbuwar da tuyin mai da jiki aka yi taimawa da shi barra da ukura wani karo na daban wala ya shehu taimamu taimawa ba ta inganta kabla da kurin wakti gabanin shigowar lokaci kun gane ko ba a taimawa da ai lokacin sallar shigo sai ya shigo sai a yi وصفته صفة أن ينوي استباحة الصلاة ينيا على التصلى وينوي كما ينيا من من الحدث الأكبر لبهذا الشيء بابا إن كان محدثا حدثا أكبر إن يا زمن تومي هذا سيني هذا سي بابا ثم يقول بسم الله سنم تيجي بسم الله ما باب دليل يا قمر ya yi kiyasu shi da ni da alwala wa ya sami sa'ida mutum ya yi amfani da wuri ya ribu alai zai yi bugu a kan wannan wurin biyadai da hatuwan shi guda biyu jami'an dukkan su barbatan wahida bugu ɗaya fa in ta'allaka bihi ma shay'un in wani abu ya sarkamu da su نفضهما سيككبي هل والناشي نفضا خفيفا ككبي لصوتي ويمسح بها وجهه ولحيته سيشاي وسكشدا ونن حسد يبيبوك هنوش ويتبو ولحيته لكم جيمش يبدأ ولا ولا وبالعلام دق سبع إلى أن يستوفيه حسيا تلك فسكة المكيل لشعر ثم يضرب أخرى sannan ya yi bugu na daban liyadai ga hannuwan shi kuma ya zahu sannan ya shafi zahira ya da ilmuna zahiran hannun shi na dama biye da ilin sura da hannun shi na hagu hatta ya tafi har sai ya kai ilal mirfaqi ya zuwa gwiwa a kan zancen da yake da rauni mazance mai inganci mutum zai tsaya da tsintsiyar hannu kawai kuma yamsahu sannan ya shayi batsira a bayanta ko cikinta ila ya kiri al'asami har zuwa ƙarshe in ya zo ko mayar sau bayan al'isra sannan ya shayi bayan hannun shi na abu biye da yimna da hannun shi na dama ilal mirfaƙi har zuwa gwiwa hannu don mayar sau batsira ha sannan ya shayi cikinta ila ya kiri al'asami har zuwa ƙarshe in ya zo duka wata ishtihadi ne na malamai abu dalili akan wannan shaye-shaye ويجب تقليل الأصابع تقع في إجازة إلى زمن واجب أشكلت يا ونزق الخاتم لكم تشري زوبي دول لي أشري زوبي أشكل تماما إذا أقل زوبي تعالى كشيك الزهارج فإن لم ينزع إذا متم بيتشر زوبي با لم يجزي بزي كشيش تماما تيبس زوبي والضربة الثانية سنة أبو نبي سنة أولا بقنا أولا بقنا أبو مبارك سنة وكذا المسح ومشير إلى الجمعي إن نمشي أبو ديائسة وكذا المسح حكم وتشاوى إلى الفرقتين يزوى قويوي هنو قدامي فلو اقتصر على ضربة واحدة قال إن دامة زي سياء كم أبو ديائي لكل ولدين فقد كان هنو أبو ديائي أزوى أبو ديائي idan ta farko ita ce wajibi kuma ga kanta ake tsayawa hadisin da ya zo da tabbitin nan ba zai tabbata shi wala wai ta sauran bayan yace da mutum zai saka jawa fi masu yadayya a cikin shawa hannuwan shi guda biyu ala alku'aini akan cinciyoyin hannuwan shi guda biyu wa salla ya salla a adatul waqt sai ya sake salla cikin lokaci sannan duka ishtihadi ne na malamai amma zance mai inganci nan da ma ke tsayawa dan sai wurin tsayawa ba wai a wuce har gwiwa daidai da ba ta yace da mutum zai yi sallah ya tsaya daidai nan to sallah ta yi shi yasa su ma suka ce sai cikin lokaci in lokaci ya wuce sallah ta yi mun gane kuma shine magana mai dalili magana mai dalili cewa wato bugu da yake kuma za a tsaya nan suna da saka suke cikin bukari da muslim da sauran wannan su ne da saka bukari da muslim suka rawashi bugu daya kuma zuwa na hadisa amma saura suna cikin sunan da tirmidhi da abu dawud da sauransu haka ne ko saura kenan hadisan ba su kai karyar hadisan da ke cikin bukari da muslim ba inda suna da inganci da bukari da muslim sun rawaito su cikin da suna da karyin da za a ce musu sahihai ne da sun ruwaito su cikin littattafansu amma tun da ba su ruwaito ba ya nuna mi ya nuna ba su da ƙarya da sa abin da suka ruwaito kawai sun ruwaito ne da bugu ɗaya kuma sun ruwaito da tsayawa daidai nan saboda in mutum ya tsaya daidai nan kawai ya wadace shi kuma sallar mutum ta yi wallahu ta'ala abin da muka wani da ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada ya samu aiki inda muka kuskure kuma Allah ya yi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين